الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurin a markaz ahlus sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha takwas ta wata na rabiul awal hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da uku ga watan goma dubu biyu da ishirin da uku yau insha Allah za mu yi darasi na ɗari da talatin da ɗaya cikin littafin bulugul maram insha Allah a darasinmu na ƙarshe mun doko hadisi ne na nu'man bin bashir inda yake ba da labarin cewa ya ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa ya ce na ji da wannan kunnuwan nawa guda biyu yake nuna kunnuwan shi ya ce na ji annan salasa iya ce inna halala bayyinin wal haramu bayyin wa bayyanahu ma mushtabihat ya ce halak a bayyana take karara kuma haramu a bayyana take karara tsakanin waɗannan ababe haram da halak a wasu al'amura wanda mai rikitarwa wanda ba kowa ba mahi yawan mutane ba sa rarrabe su shubha ce ya ce tudu wanda ya ƙaurace ma shubha kuwa ya kubuta ga ɓangaren addinin shi na shiga cikin kuskure domin in kayi ne za a ce kayi ne to ka bari ma da abinda yake barin shi lahiya kenan ko huda kaucewa da abin shuba ga ka shige shi wanda kawace ma shuba ya kubutar da addinin shi kuma da mutuncin shi wanda kuwa ke fadawa cikin shuba ce kaman makiyayi da yake kiwo a bakin gandun sarki alhima duk da ana cewa iyaka ba ana nan iyaka ba iya kowa gonar kowa da kowa akwai iyaka don gonar ka da gonar kwacinka ai ba matsala ba ce ba don ka shiga ma matsala alhima wani da aka ce gandun sarki a yanzu duk hukuma ko sarakuna ko shugabanni sukan keɓance wani wuri na kiwo su ce wuri kaza ba mai shiga sai dabba ya kiwon gwamna wani hukuma duk talakan da ya rike shiga kuma zai da na kudu shi shi ne alhima shi ne kenan abin da aka keɓance sai na hukuma to duk mai kiwo a irin wannan gandun zagi kewaye irin wannan mai kiwo a kusan shi ka kenan zai kai ya hada cikin wurin da aka hana shi kenan kan ma ka ji karkara inda ka ce an ce nan ba a kiwo ya hukuma don kare ma kan kashan kashi ko ƙuba kan maka tankara wurin in kuwa kana kiwo a karkarai to wata ran ba za ka haɗa kana kiwo to shi ne nan muka tsaya sai tashi lam ta'ala wa inna li kulli malikin hima shine kenan na cewa dukkan gwamnati ko hukuma tana da wuri da suke keɓancewa ba mai aiki da shi sai su wanda kuma shiga shi laihi ne za ka ɗanɗana gashinka ya ce ala wa inna hima Allahi maharimu to shi gandu ko wurin ki da Allah ya keɓance ya hana a shiga shine ababen da Allah ya haramta muharimu na ku bayanin muharim shine hududullah ake kira hududullah da abin da Allah ya haramta ga ƙarya ga shan giya ga riwaji ga zina ga shi duk ga sunan dai to wannan an hana ka shiga cikin wani ara duk abin zai kai ka kusan su abkawa ga zina abkawa ga shan giya abka duk abin zai kana ruwa to kaka da shi to duk abin da ake shakka hadisi ne fatawa ce ana da yin shi halaka ne barin shi sun zali ana magana misali masu ƙarin gashi wasu malamai ka a gashi in ba na mutum ba ne ba ba kaza ba ne ba wani abu na kana gare ne wannan wasu na ce halaka ne ba da wannan ba wanda wani wurin to yana ne da kaurace mishi mun kaki sako ne ma bakin hutawa amma kin ka sa zaran to zai kai ki hadawa cikin wacce hukuma na kai magana ta tsinuwa ko la'anta wannan shi ne kenan ƙaurace ma abin da Allah ya haramta ala wa inna fil jasadi mudghah a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al-jasad kullu in wannan tsoka ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idza fasadat in kuma ta ɓaci fasar da sada kullu dukkan gangan jiki shi ma ya lalace ala wahiyar kalb wannan gaba ko wannan tsoka da ake magana ita ce zuciya domin duk ɗan adam ya zamanto nagari ko lala na banza kenan abin daga zuciya yake wanda yake da zuciya ta kware mai imanin kirki shine zai aikata alkhairi kuma ta hana shi aikata mugun aiki shi ne zuciya kenan duk abin a gangan zuciya yake ita ce take gidan mutum daga nan ake gane alkhairin mutum ko sharrin mutum daga zuciya ne in ta yi ta kwarai aikin ɗan kuma ta gyaru ba kenan kuma abu ya lalace sai ta ba abu muhimmanci a cikin ɗan alkhairin zuciya shi sa shi ɗan ita yake nema ya mallaka ya ja ka yi inda ya ga dama da kai daga nan ne tushen gyara ko ɓaci na ɗan adam nan iya karantar da kai cewa babban abin da ya kamata mutum yi ma da shi yaran zuciya don daga nan ne mutum ke samun rabauta ko tsayata ita ce jigo na ɗan adam na ƙwarai ko na banza shi ya ce mutum zai zamanto ɗan adam bai da lahiya ciwon kai ne masassara ciwon ciki an mai kaza kariya ce za a ce ya ta mai da ana ganin shi ana tausaya mishi ma ba kawo a kai da idan da ilalace zuciya ta lalace shi ne babban haɗari lalacewar zuciya shi sa a nan salasalam ke cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila sharikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah zai diban gangan jikinka ko kyawun ka sura ko irin ce baki ko hori ke kyawu mara kyau bai diba dogo ne ko gajere walakin yanzuru ila qulubikum mu'amalaku Allah yana diba zukatanku da ayyukanku ta dana akwai ruwa da ta kawo walakin yanzu ila qulubiku ba da fazan wa amalikum wanda suka dauki wancan ruwaye balle irin masara masu neman canza ko kawo sauki cikin addini da lalaci cewa ai Allah ya ci ba ruwan shi da komi iya ke da cikin ta ce a takawa hahuna a takawa hahuna ke na ba ruwanka da wani mutum ya kaza kaza kaza kaza wata shekara an kawo wani ba musulmi ya zo nan wani malami ne sai su kasan mahiwa larabawa ba su ka aka ko ba su kawo aka da mai ake cewa ba su ka aka da gyara su tsaron saudiya an gudu ka'aba ka ga abin sama abin sha'awa an gudu saudiya an kai shi ga abin ba haka bane sa'ada kai kaje da tsafa gwanin kyau wajen tire ne na baka huta da ko ba shine aka yi shi kuma kaman kutu ne aka yi ko makaro ne dole ka bi wannan karan amma gyara sauna hakika jiki da jiki ba sai shi sai kai zaka mamaki aka saba da balare da ko kai shi ne maka aka wata sai wuta barka wallahi ko ka rage ka ga ko ka miji gama da digi digi digi wallahi wallahi mun yi wallahi ka tawo duk ba sai cikin da wallahi ba ruwansu da shi makamata da kansu ka sha masu ne amma da yake nan dole ne dama haka aka yi abin da abin tsarza da shi haka ake ba ba talaka ba garba wajen kurtu amma wajen gama jijjike ba su da nan to shi ne shi wannan sai yake ce mini yes kada kawo mutane siya suna eh, wani sai zai zai mai taka maka hauka eh a taka wa muna magana na muna jini kana taka mata kawa kana kawa wani wani wani wani da siya wani ko ya gaya musu wasu harsu wannan suna wa mutane wala imani a zuciya ne na ce to kai mun ce maka baka yi kuna hajji hana zuwa sunna har an daga ce a gama diddige da diddige ka hana ta fada kuma ka ce wa mutane da siya ta ka kai ba kai ba kai ba baka da siya su ba da siya su ba ruwansu har kuma sai mun laraba ba ruwansu magana in ba mutum mu kware da abin akida mun yawa ko da ka gan su a kan guda amma kawa da kawa Allah da ba su gama da wuya su gama shi don da mutane cikin ja baya in ja da baya ya mutu da son gaba ne to dai kenan magana ta magana zuciya Allah ce annabi Allah iya diba zuciya da aiki kenan Allah iya diba zakatan mu kuma da aiki ba zuciya da ake diba ba zuciya da aikinka kenan shi ne kama magana da aka ce mai kun halisar sawaba da ake zamanto tsakanin Allah a zuciya idan Allah kuma ya zo daidai da sunna nau'in aikin da aka ce kai shi kai kenan ba kun ba na aiki ko na kaza a irin shi ne laladin amanu ya ce wa amilu salihat ita laladin amanu wa ita laladin amanu wa amilu ba ita ka ka sharadi Allah ya ce aiki ya ce nagari Allah ya nuna da takabalan na mutaki Allah iya ba haka bane kurin aiki kenan iya bukatar na kwarai wannan je kenan aka ce iya ba da muhimmancin kulawa da zuciya latin kim ina ruwaya bukhari kata muslim na kawo wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifa in utiya radiya wa in lam yu'ta lam yardi a nan abin da ke ruwaye annabtsala salama yana cewa ta isa abdul dinar ya hallaka bawan dinari ya hallaka wa dirham bawan dirham ya hallaka wal katifa bawan sutura ko kaya tsab shi kullum tsab isa kaya masu asalin katifa kamar zan ko tuwa mai geza kunya ce ta mai ado mai yawa na kashi kanka wannan ababe an kawo shi na aka ce abdul dinar abdul dirham abdul katifa asali bawa dan adam bawa ne Allah ne wuta Allah subhanahu ta'ala aka ce kazan bawa kaza kenan wanda shi kurin hidiman shi kurin akan kudi kudi kurin zalaba duniya kurin in ta ya ji daɗin ya samu shi kenan duk hidimin da yake ba abin da yake kulawa da shi illa kudin ya samu ya samu kudi ko na ne ko kudi za mu ci a ce a ce dinari ko dirham ko ce sefa ko naira ko dola kudi dai kurin ba kudi shi ba abin da ya dame shi illa tara kuɗi to wannan ya halaka ya ku zanto bawan Allah bawa mai bautar Allah ka ba da rayuwarka kan bautar Allah ka zama to kai kurin kudi ka sa gaba kurin an ce nan duk abin da zai yake na duniya na yin abudan duniya kurin nan kamar cikin share munan hadisin na magana da cike magana cewa akan samu mutum ya yi don allah amma wani abu biyu ba na ashe wani ba ka kai zuciya ka da kai don mai kai ka yi don allah ne abin da zai ba na alheri bai zama to da gare ka ko ko aikin da kake misali yanzu irin hata jihadi fi sabilillah akan can a gwamnati islamiyya ma daular islamiyya ana ware kudi na sojina na junud ana hudu kudi a bai aka ba su suna da suna da suna suna sha an ce da abin zai taimaka mutum kan wani aikin alheri ba a kiran shi yayi dan wannan abu wannan misali yanzu an sa mutum misalin kusa karantarwa kun ba su iya suna karantarwa malami zai wuni a gaban ɗayan ku kai ka ta kasuwa wannan ya ta wurin aiki wannan ya bulaguro yaunin da yake kankashi da kai maka mashi ɗan gidanka ne rayuwar shi mala'ika ne ba mala'ika mun hada ko shi ko ya mutane karatu iya ci iya sha kaga abinda za a bashi ai zai taimaka mashi ne wannan aikin da kusa shi kaga wannan kudi kudin biya na malami bai ture mai aiki dan Allah bai ture mashi dan Allah rayuwa dole ya iya rayuwa kuma ya kai kuma iya ma da kuma dai yake ba abin da yake malamin ma iya kasa rayuwa wa irin ta mahiya da kurin suna kama idan kuma haɗin kurin sai dai a yi haƙuri kenan ba malami kuɗi mai karantar da yara bai shiga layin ko ya yi banana ko an biya shi aikin da ya layi ba haka ba tsare shi aka yi kan wannan hidima kuma tun daula islamiyya tun farko ma ana ba sojina kuɗi kuma jihadi suke fi sabilillah har amma sanar da yake cewa wannan alfa gaziyan makarkaza duk wanda ya taimaka ma wanda ya ta jihadi a gidan shi kama kaman kayi ne ko ka bashi kayan tahiyya kaman kayi kama ake baka ladan jihadi kada ka taimaka ma iyalan shi ba dan haka akwai bambanci na yi da Allah wannan yi taimakawa mutum kan wani aikin alkhairi tsayuwa kan abin da aka sa shi bai kore yi da Allah ana auqafu na musulmi ko a masallatayya ko a sauransu akan ce misali duk da ba a biyan lemomai misali ko ladanai amma akwai misali wanda aka tsire su don wannan aikin suna bukatar rayuwa wannan abin dalilin tsire su da aka yi babu lahi ba wani bai sun ba a ce akwai wani wakafi wanda ake ɗauka ana kulawa da malamai alahi ba muna ne na ƙidar islamiyya za ka ana yanka saudiya dama ƙa'ida ce da neman da ladan kowane iya da ko kuwa san kuma yanwa a rayuwa ta yanzu aiki da kai a kawo a ce kowane lokaci kana nan a kowane lokaci mutum yana dole ya bar abu da yawa dole ya bar abin da yake da yawa gaskiyar magana kenan a ba mutum ya tafaru ya bar komi ya kula da rayuwar shi sai sa ya yawan aikin ta kaga wannan yayi ne an bashi ne dan ya kula da rayuwa ya wannan aikin da yake kan shi na ibadar Allah wannan bai kore dan Allah sai a nan kenan ke kenan ya hallaka bawon kudi bawon dirham me da tifa akwai shi kuma a rayuwar shi kurin shi ya saka kurin saka masu kyau ba wani mai kyau ko me za a yi gashi kunin kun ya iya zama kakura shi ne bawan katifa ma'ana kaya ke sutura duk wannan allah ce annabi suka san mallaka in uti ya radiya an ba shi a zama lahiya zai yarda wala mai lam yarda an ba ba shi kuma da lahiya shi ne allah ya ta yake kan magana mun hakai amin mai ilmu zuka fi sadaqat fa in uti min haradu lam yutuna idza sakhtun cikin tauba da allah magana cewa daga cikin masaiban taka akan sadaka an aka ba su a zama lahiyya aka hana su fitar hankali jihushi zai shi wani kin har muna hukai ne yi da ala yana idan allah kwanan su kuma wannan kwanan duniya ce kwanan isa ka sa cikin kabira babba wanda aka ce hatta da kawo mutum mu baya ba dan koyi wata dan ya baka ne dan ka ranka ne aka ce tsaya cikin wannan allah yake kushi su gobe kiyama mai masu magana wannan ne ruwaya tana karantar da mu mace kokarin aiki nan allah kaka zama to bayan duniya kwanan jama'a ta duniya cikin wannan wannan ruwaya ta akhraj al-bukhari imam al-bukhari ya mudda wannan hadis wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi bi mankibayya bi mankibayya fa qala kun fi dunya ka annaka gharib aw abir sabil eh dilabun umar sallallahu alaihi wasallam ya riki ya nakaca ya kama kafada ta biyu biyu ya kama rike kafada shi biyu don ga kan mana tun zaka wani yace ya kama kafada ta biyu rike ke ruwa na annashi kina haka ya rike kafada ta yace mini kun fi duniya ka annaka gare da lai ka zamanto a duniya ka zamanto kaman ba bayan ya bayyana ba a ba magarwa koma ka zamanto abir sabil gharib mutumin da zai zo wani gari wata wani abu ya kawo shi wannan garin zai ya kare ya koma ko ziyara ko nema ko wani abu daban ne wani abu ta muhimma ta kashi wannan garin da niyyar yin wannan aikin ya kare ya koma inda shi na gharib na ka magana a algara ba duk wanda yake garibi ne iya bai zama ya shantake shi kenan a iya fama abin da ya kawo shi ida kammala ya tattara ya ƙare ya yi guzurin komawa inda ya mutu duk bako a gari ya kai wani duk bako dai mai hankali duk bako ta gari abin da wani abin da kashi garin wani kenan fama yake wannan abin da ya kashi ya kammala ya kuma tuna ya kwatanta mashi kenan gwalgwadon shi da alaƙa da duniya ta zama to kamar alaƙar bako da gari ka san duniya allah ya so da kai don ka zama to mai bautar shi mai bin dokoki mai bin tsari da Allah yake ka yi abin da ka yi lokaci gare ka kuma za ka wuce kamar ta kenan ka yi ƙoƙarin ribata shiryawa barin wannan duniya don ba don wani mazamnaka na duniya batun wurin wucewa ne wurin wucewa ne wurin zuwa iya gaba kana cikin tafiya ne dole aka haifa a wannan duniya to hanya aka hanya ne ke dole aka haifa ya zo duniya to san cewa akan hanya yake ba nan ka zo ba ba nan ma da yi ka har aka ce wata izza ta Allah ta buwaya ta Allah hikimar Allah Allah yana halitta zai da nan adam amma rai bai mutuwa shi rai bai mutuwa bai karewa Allah ya shi kenan ko dare ko biya rai bai mutuwa ana raba rai da gangar jiki a duniya kuma sake ga masu a can kiyama in ta yi shi kenan wuta ko aljanna eh ba yi ka ba ma yin ka akai amma kun bai kare rai rai da wama yake haka Allah shi da mishi ko wuta ko daɗi ko wuya kenan alaƙa da mai hankali da duniya ka zamanto ka ɗauki duniya a wannan matsayi ba nan ba ka zo ya ce a wahabin sabili kai bar ma ka ce ba magana ba ɗan balaguro a ka zamanto ɗan askar ce kai ɗan ran gadi ne ka za ka gari kaza ka tsaya a wani gari ka tsaya ka ɗan huta ka ci gaba tafiya askar ce ba kai ka kalmar ahabin sabili kenan zai yi ma baƙo rashin nutsuwa rashin zama damar ɗan lokaci ne da hucewa ba nan bai zo ya zama na duk wannan ana annabi na karantar da al'umma ku diba alaƙarka da duniya wata alaƙa ce ba mai tsawo ba ba mai tsohon lokaci kuma ba mai dawoma ba shi ne nasiya da mishi an ce wannan nasiya inda mutum zai aiki da ƙwarai a miliyan duniya ne ba shi wahala daman dai ba wurin zama ba ne daɗi ko wuya me yake nake gabanka shirin wacce rayuwa ta halaƙa shi ne magana shirin wata dan a can rayuwa take eh can rayuwa take lahira ba nan ba nan dan lokaci rayuwa ce mai lokaci rayuwa ta hakika tana can imma a cikin ni'ima kake ko cikin azaba kake rayuwa ta hakika tana lahira a duniya rayuwa ce mai lokaci mu aka ta mai lokaci gajere can ce rayuwa Allah sa mu Allah ta mu to wannan nasiha wadda annabi salama ya ma abdullahi bin umar kwarai ta shige shi kuma ya yi aiki da ita sai ke cewa wa kana bin umar radiyallahu anhu ma ya shi ga yanda kuma rayuwar shi ma irin nasiha da yake yi yace iya cewa mutane idza amsayt fala tantazir sabah in har Allah sa ka wuni yau an wuni da kai to kaka yi jiran gobe kaka tabbata gobe ta zo ka yi abin da mai magana me ke na yanzu ai gobe muke jira ko to kakka bar aikin yau don gobe kakka bar aikin yau don gobe ko he gobe ko wani abu ya kamata wata alaƙa wani gyaran ka tsakanin kai da Allah kai da jiran gobe kullum ka zamanto aka kayanka a ɗarme shi ma na magana ka ka zamanto kullum kayanka a ɗarme kakka in kayan da kawuni kakka yi nutsuwa cewa za ka yi gobe da makaranta baka tabbas yanzu kake da ita baka labarin gobe ka sama abin da za kuma kowace hanya gaban ko a garin ko a kan labari daga kwanci ba tashi da shi ba araba ana hirin an watsa kun sai a cewa cewa ne ma ba shi bane ba shi kuma shi ne ana ga dama ba shi bane a zubar da shi shi kenan ka rabu da shi kenan ya mutu kuma shi kenan har abada an kare ba wata mara gyara ka yi shi an ma ko a gaban ka ko din naka don abin iya wakana a cikin rayuwa haka shi ne ke cewa idan ka wuni kakka yi jiran sahi kuma wa idza asbahta an Allah sa an wayi gari da kai fala tantadir shamsa kakka yi jiran marice a ce an ai mace da kai a ina yi kayan ka a garbe ka bar wani aiki da ya kamata ka yi ka ci a Allah kai maraci shi yanzu za ka yi baka tabbas babu tabbas kan shi wannan shi ne nasiha da ibn umar ke yi aiki da wancan karantarwa da an da mashi ka zama a duniya kamar ba ko kudin wucewa sai yake cewa cikin aushi ma nasiha sai yake cewa khudh min sihatika li saqamika ka yi ƙoƙarin ribata lahiyarka kafin cuta ta zo zai a yanzu kana da damar azumi ne raka'a ta minti talatin awa guda cikin dare iya watan awaye gari tashi ma zai maka wahala yanzu nawa balle wani cuta ta zamani nawa cutar bugun jini tension take bigin su mutum shekaru shekaru ran a kwance ko ran a kwance ki komai sai an kama shi kaga yanzu kenan to idan tun cikin hankalinka cikin lahiyarka kana kokarin wata ibada ta cikin dare ko wani aiki da na kana yi eh wani dalilin ya zo sai ka kasa ruwa cikin sayar bukhari a nasarar zama iya cewa iza marida al'abdu aw safar kutiba lahu ma kana yaqum qimu sahih haka makarasta musamman ya ce idan bawa ya yi rashin lahiya ko ya bulago za a rubuta mai abin da yake yi yana lahiya shi ko yana zaman gida kaga nan misali kana awa guda na kyamun ne ko minci talatin ko ashirin ma kake kullum kake yanzu irin tanzan da ta biyu ba in shekara nawa za ka yi a kwance kullum a cikin takardunka sai an rubuta maka ibadar minti 20 ko 30 ko abu da kullum ta Allah wannan kado ne kuma bayan wannan wannan cuta da kake ita ma lalata da ban dan annabi sallallahu alaihi duk abinda yake na cuta ga bawa kafara ce sai da abinda zai ba bawa daidai da kaya ta tada ma hankali ana baka daraja kaga ita wannan cuta ta lalata da ban kuma can ibada da kake kana lahiya tana nan baka rasa dan adam ma yana ma mutar da tarat amma da tarat bayan ka tsuba ka baka to shi Allah Allah ma yana da tarat mun kana yi kana mai ibada kana mai ibada yanzu sai ka kasa kan rashin lahiya ko bulagu ya hana ka wani abu da kake da kana zama a gida to wannan baka asara za a baka wannan abun a cikin mizanin ka shi sanan kai ne bin umar ke cewa ka rike wani abu da ka rubuce lahiyarka don kayan cuta ta zo wa min hayatika limotik kuma ka rubuce rayuwa don mutuwa za ta zo ka yi mutuwa ta zo ka rubuce lokacin da allah ya baka a ce za ka iya sanin mahimmancin lokaci isa na wasu zamani yake cewa na yi tukun an da ya fi kumur fazuruwa fa'ina tusagirakun akira ya ce na hana ku da ziyarar kabari da farkon musulunci don alaka da bautar kabarra ya ce amma fauzin ruwa na ku kai ziyarar kabari zuwa kabari yana tana maka lahira za ka san mahimmanci yau misali za ka yi misalin fashe makwatan garin ku ka shirya wannan babanka ne ko wani abokinka ne ko wani ɗan'uwanka ne duk wani kusa sosai ka gani ka gani in iko ne akwai in mai kuɗi ne in wane ne ga suna an kare da su shi kenan yau wannan inda za a ce a taro wani sabon ɗaya a duniya duk abin da ya mallaka bara da gudu ba ya faɗi ba amma shi an yanke shi kuma kai yanzu an baka dama kana nan kana rayuwa ba ta riba ka cina da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba labarin wasu mutum guda biyu ne ɗayan ƙwarai mai ibada ne ɗan uwa ne guda biyu akwai guda biyu ɗaya yana ibada mai ibada ne ƙwarai ɗayan bashi da wani matsayin ibada sai wannan mai ibada ya mutu kahin wannan mara ibada da shekara guda shi wani sai maza da ke wajen matsayin wannan mai ibada wanda bai mutu ba ce yawa ya yi wancan ya yi wancan daraja ce kun san azumi nawa ya yi azkar nawa yi ibadar da yi bayan wancan ta yadda su cike kwafalai su wancan wajen aikin da ya yi shada ke yanzu almuhim cewa rayuwa kwarai tana da tsada ta yi komi tsada to kenan ka idan ta kare ba dama a kara ba ko da kaɗan ne sai ka ce kenan ka ribaci rayuwarka kayan ajali wannan shine ruwa da imam bukhari ya ruto na hadisin abdullahi bin umar nan an gama shi asalin ruwaya ibn umar ya hudu abinda annabi ya mishi shi kuma dalilin aiki da wani na ka zamanto a duniya kamar dan hucewa kamar dan bulaguro ko mai hucewa shi kuma irin aiki da wannan hadisi ga yanda yake wa azu gargadin shi da sai ga mutane in Allah sa kauni kake jiran gobe dan karwaye gari kake jiran murice baka tabbas kuma kalibace lahiya ka hantuwa kalibace rayuwa ka mutuwa wannan ruwaya Imam al-Bukhari ya rawaito ta وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم duk wanda ya kama da mutane to shi ma su ne ya shiga layinsu wannan kalma ce guda mai faɗi an ce nan abin da yake nihi duk abin da yake ɓanta duk abin da yake banta ga wasu al'umma yahudawa ne nasaru ne majusawa ne aksan wannan daga an sa za a ce su ne an ci abin da yake banta su to an kasa kai ma za a sa kalabi a nasu lasan kwarai yana yana bayani da yawa wuri da yawa wurin saƙa ma yahudawa da nasaru kwarai mu zama to daban da su a ta wani abin da ake magana an tsali na magana na maganar gemu zana yana cewa juzu shawadar wa alkhulliha wa khalifin majus khalifin majus ya ce ku saki mana ku aske gashin baki ku saki gemanya ku saba majusawa su suke aske nan barna kwayulawa wani kisara ya aiko wasu wakilan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo kawure ne amma ganin ga masu munin abu za su rasar mako abin hajji masu mana amaru kuma bi hada ba mu kuna wani wani dudu gemu dudu gemu kuma ga shambaki kuma suke ga shambaki dudu kuma gemu mana amaru kuma mana kuma kuna wani nan suka ce amarana rabbuna amarana rabbuna ubangiji mana umarni kisra bace walakin rabbi amni amma ubangiji na umarce ni cika gemu a rage gashin baki saban nan kaga abun annabi duk kawai ma ma abun abun annabi kai shi shi magana kun aibun abun ko kun abun wannan wannan halin wa aske gemu gobe gashin baki to ubangiji su tani ubangiji na kuma ya mu umarni in cika gemun na rage gashin baki kina ana aiki da zahirin abu na ana kawo shi magana ta ko magana ake ta magana kaya ko kaya abinda za ce wannan da an gan shi an gaba ya hude ko bin kare kawarce mishi ta da malamai magabata suna kawo kamar zinar an fara ko yanzu akwai kaya irin na fasto na ibada shaike mana kaya wanda ya kimanci ibada irin tasu wanda da an gan shi an ga fasto ko an gani bai hude ko kayan guda kenan abinda yake banta wannan daga an gani an san bai hude ne amma wani kaya model na ɗinki bai ciki sai inda aka ce irin wani musamman sani wanda yana magana a kan kala ta kaya ko duk kayan da zai hudo maka al'aura ko na ɗini an hana shi amma da mazana bai aiki ba da maganar model irin ɗinki sun sani na tsanin allah shi kama da shayi baladan na marari kusan iya cikin malaman rukun sunna su kawar da hausa na nijar kware allah haɗa mu da shi na da katurban uzuni don shi kan talatin da biyu kenan shi ne farkon malamin duhar ba da littahi na hadisi sila da ifa ya ban aran na kare kayan samun saya wata ya kawo ziyara nan sai a masallacin waje mani ana magana sutura magana kama tsaye to yana da alkyabba da rawani ta jallabi haka ta tafi wani tsaye wata haka ya ce haka maza Allah ke sassan haka abu jihane ki haka abu labe ki aka yi ya ce haka jallabi suke daga yana ba shi kala kibba ba yana da sarki su masu tsara kibba iya da garubu ne su masu nasa shi ma iya sawa haka da jallabi ya ce haka suke annabi da ya zo bai ce ba tun da an sa kware ya hausa da kyabba ba shi da kyabba ba kaga anan kenan wani nauyi akwai kayan da ake tarayya wanda bai saba a shari'a ba annan bai hana bai ce ba don sun sa shi biya gaba don kayan su na al'adar su haka suke al'adar ƙurashawa suna sa lakabba su sa jallabiya su sa rawani mazana bai ce ba tun da mun zo mun zo mu hasa rawani mu hasa lakabba da jallabiya ya ci gaba za ka yi shi amma shi daga wajen yaƙi ana kota kamar za ga an kashe wasu kawarin kayan su ba ganiya da kira ke ganiya kayan ba an suka mamu zefa a garmar da iya kallo a kashe shi iya babana babana babana ne kai suka tashi da shi suka tashi da uban me ne aka ce saboda ne aka cewa kayan iri iri su abu su illa wani abu ta tuta kuda da ba za ta gari amma dai kayan su ya ce kenan model ba shi bane ba amma akwai kaya wanda yake nan na da lafiya da zuwa sai asalin ka ce ma gari gari asalin ma ba tallara ba ta ba ta san gari ba an tun kakannin ma kayan musulunci akwai gari kayan amma kayan ne daidai musulunci ba za musulunci ba haka da lafiya san abota to amma ya zama to kayan da za ka sa ana ga al'auran ka kaga wannan ba na jin wannan motsin kimani ba ina mun sa da su ga wannan kayan kayan an kuntu ta kashe kana ganin kashin ka kaga wannan ba dan dole bane ba a ai da kana yin da dogo tare har kasan ka ko ba ka ta kashin ka to amma kayan ana ga tukurkan ka kaga ka saba shara tunda ba a sarrafa da daban ka yi sutura da tsakar ga ana ga al'aurarka da al'aura da abin da zai zama shafafa ne ana ga cikinta ko ana ga surarta allahi ne mahiya mahika a ka bangaren mata ya ta sa hijabi zulum ko ina ta sa hijabi kuma ce mai kabri mai baɗi mai kabri ana bayani ko ka mataka amma kai a gaban kawa ya ka sa ana ga tabbakan ana ga gaban ka ana ga komunka bakawa ka da abin da ɗaya ne duk abin da yake al'aura ne yadda ba za ka kalilbe kai ka ga suwar ka tabbata shi kai ma abin da al'aura ne daga cibiyar zuwa gwiwa ka ga wannan abu ana ganin shi kenan musulunci a iya aiki da magana ba magana ba mudar ba a'a irin ko ya magana kular ko ya magana ta magana ta irin ai abin da zai na al'aura bai nan da al'aura ko shi nan da almuhim kama duk abin da zai zamanto sun keɓanta da su yahudawa ko nasaru kai ma ka ƙaurace mishi kakka kama da su wa an ibn abbas wannan ruwaya abu dawud ya kawo haka kuma ibn hibban ya inganta ruwaya cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa min duwan da ya kama da mutane iya daga cikin su wa an ibn abbas qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ya ce ina bayan annusallar sallam jibin abbas sai ce mu ya gula yaro ifazila ya fasaka ifazila ta jidu tujahaka wadda za ta aita fasa alillah wadda su ta'anta fasta billah yaro irin musiya da ake ma mutane ko yara ka kiyaye allah allah ya kiyaye ka an san ma'anar kiyaye Allah kiyaye dokokin Allah ka kiyaye masha'irar da abin da ka san Allah dokokin Allah ka kiyaye kakka taka doka ta Allah ka kiyaye ta al'umma da Allah ta kiyaye ta shine kiyaye Allah kuma Allah shi mu an ga haka shi kuma Allah zai kiyaye ka ta hifaza Allah ka kiyaye Allah ta jidu ta jaka zaka samu Allah dukkan mafitakin ta kowane bangaren ka ke dinin ta kuɗi na Allah kai ma zai kiyaye ka ma'ana kenan ka kiyaye dokokin Allah kai ma Allah baka kariya ta ko'ina ta kowane ɓangare game da baya damun damuna wai za su alƙaɗin har za ka tambaya za ka to ka tambayi allah shi ne abu ba a roƙon kowa sai allah za ka tambaya to ka tambayi allah wai za su ta'anta fasta in bila in har za ka nemi agaji to ka nemi agaji a wajen allah wani abu ne sananne na magana nemo ko tambaya akwai bisananne wanda Allah ya keɓanta da shi damar da Allah ya keɓanta da shi wani ba a roƙa wajen kowa sai Allah an bai hana wani kuma wani abin kama a roƙi wani abin da wani zai iya ko neman agaji a kan abin da mutum zai iya shi ne a wannan aksar mutum ya samu a najeriya ta wannan idris ainihin da suka ɗauka ya ce to kai ka ce kana neman kaji gaga polisai ko kaji gaga kaza ko kayan agaji kaji kayan kaza wannan magana daban ce misali ai asalin magana neman agaji ko neman ceto ko neman kariya ko neman wani alamu ce wani dai wani abu na na Allah kaɗai ke yi shi ne aka ce ba a yi wajen kowa yi wajen Allah kana neman arziki kana neman kurji kana neman albarka kana maka sa wannan abu ne wanda a ba a roƙon kowa sai Allah amma wani kamun kaza wani ina buƙatar kaza ba ni kaza ko kuwa kana cikin rijiya wani zo ana kana ihu wani zo tira ne ko igiya kama ka gana ba za ka da maganin shi zai yi mai ko maka igiya ka kama mu doka kana cikin wani ka ana ka da magaji ne amma abin da wannan bawa zai yi mai ko hannun ka mun doka sai ta a kai baka neman taimakon kowa don ka haɗa rijiya sai Allah zai huda ka ka gana ba yi ba wani bane eh ka ce Allah zai huda ka Allah huda da kullum kana cikin rijiya kuma amma ko maka igiya ka ce a Allah annabi ce fasil billah qur liman liman abin kaga wannan kaga rashin hankali haka aka ce ba ina abinda bawa bai zai iya wannan ba hana shi ba sai yace wa sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس abin da yake ruwayar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen shi sa da mun zauwa ka zo kurin da garin mutu kanas ka nemi wani abu kurin a gaya maka zaɓar alika ko maka ta yanka shi kurin za abin da ya kashi abin da ya ce ya manza Allah dullan ya ala amal kurin ka gwada mun aikin da idan amiltu a habban Allah wa habban nas ka gwada mun aikin da in nayi Allah zai so ni mutane masu so ni kurin abin da gwada kenan abin da ya gashi kenan abin da in na aikata shi Allah ya so ni mutane su so faƙal sai ce mishi izhar fi duniya yi mukalla ka guje ma duniya sai allah so ka na ce wani ta guje wa duniya wai ba ba ruwan ka ba da komi na duniya ci mai kyau sha mai kyau ba shin zuwa ba duniya ya zama to allah ne a zuciyarka ba ita bace ba a mallake a zuciyarka shace bawa mai imani mai hankali duk abin da yake a rayuwar shi iya neman kare abin da ba shi damar bautar Allah kyakkyawar rayuwa ta gyaran alaƙa shi da Allah neman kuɗi kake neman ka ci halak ka ba iyalanka halak ka kare ba kanka mutunci duk wani ibada ce ibada ce neman halak annabi sallallahu alaihi wasallam iya tare sahabbai sai wani ya zo wucewa ya caya musu to yanzu mai za ku ce kan wannan matashi ka karowa ne suka ce ka wannan bawa Allah wannan lafiya ta shi wannan kari na shi inda ce jihadi fi sabilillah yake ai da caba da ya rabota zana ce wannan hutawar da ko hutawa ya neman abincin shi ko na iyalan shi ko fi sabilillah cikin jihadi fi sabilillah kenan ce mai imani da abin da zai yi yanayi ne da neman gyaran alaƙa shi da Allah cin halak kuma da abin da ka samu ka yi sadaka duk ibada ce kada kai maka taimaka ma addini ko ka taimaka ma hankar magani duk cikin nema ne kaga wannan ya dace da abin da wannan ba a cewa kai duniya ce a ga abin da yake gaban ka wannan bai ba a fanta cewa ma'ana kada kai duniya a lahira ce gaban ka neman ibada ce neman halak ka ce da halakkai ka ci ka ba wani ka taimaka kai waye duk wani alheri ne cikin aikin alheri aikin Allah ne da zan fata kai wani wasu gudu kuma ruwan ka duniya kurin ka zo zan kuma ka shiga maula ko ana baka ka zama yauni ga wani kaga ba haka bane ba a'a kun ba hana bacci mai kyau sha mai kyau ba shi mu zuhudu shi da wasu akan wannan kusurin da suka dauka wasu zuhudu ya ce wasu faye wai ba su cin mai kyau ba su shan mai kyau fahimman yadda sa da sama da kanwa ba su cin nama to wannan abin aka bai sabawa wanda Allah subhanahu wataala ya yi wannan magana da wannan kashe والمنعم زنت تاخذ من عبادي وتبعت من رزق والذي يرزق عمل في الحياه الدنيا حتى يوم القيامه يا مش منعم زنت لا تاخذ العبادي ثم ولا تتبسوا واي حرمتها قواد الله هدوء وهدوء بايش وتبعت من رزق واي حرمتها مثلا أمتي بدادي الله شيء نفس القرآن يا مش واي حرمتها الله شيء واي حرمتها سامي كيو شر دشم كيو واي حرمتها لا تجامس دائما دم إيمان الله يبقى kuma gobe kiyama su kada suke rabo da kana ba kenan magana cewa ba cin mai kyau ba shi mai kyau ba shi da zuhudu ba zuhudu da ake nema ake rabo a nan a duniya kata ma'ana kata na zuciyarka ba ita ta sha maka duniya kata zama a zuciyarka ce annaban Allah annaban Allah ga annaban Allah Dawud wanda kowa san irin mulki ko zan ce sarauta da Allah ya ba annabi Dawud mata idan ga annabi dawo cikin wurin da ke wasu Allah ya ba ka tsoro da kitar hankali shi wajen bautar Allah lokacin bautar Allah ta yi haka cewa duk irin abin da ya mallaka kaga sai ya zama dunan dukiyar sai Allah ba shi wani abu wanda zai yi ci da hannu aka ba shi dama sauke mai kashi yake yin sarka yake yin riga da yake iya saidawa kuma duk zaka duk wannan mulkin da daular da komai annabi ce shi a badal bashar ya kowa ya bata cikin mutane gaba ai annabi nake ba labarin annabi nake annabi ke ba labari a badal bashar annabi dawud ya kowa bautar Allah annabi ke ba labarin la annabi dawuda wannan labarin kullun azumi yau yau gobe azumi jibi wannan gobe sha ruwa yau azumi kullun rayuwa shi ga sallah cikin dare kuma ga jihadi bismillah ba bar shi ba na cin abadal bashar ka dukiya ba tana shi ba ga dukiya ya ce kenan duk ya zama zuciya a hannun bawa amma ba ta da ta zuce shi to shi ne zuhudu amma zuhudu cewa na haɗarin na san duniya kai duniya ce kurin a zuciyarka hap hap hap kurin halaka haram kurin ka samu kai ne kurin da karasa babu lahiya sallama baka iya wani sallama ya kasa cikin ya mutu ya asara sallama ta mishi fara da ya rikice gaba ɗaya kaga wannan duniya ce a raka a zuce shi to shi ne magana kenan ga guje ma duniya sai Allah suka kuma wasu fi ma inda nasu ribukan nasu ka guje ma abin da ke hannun mutane kada zamanto maula ya dan maula dina ne ka ce gobe ya hutu ya baka goban ka hutu da ya gama rai fatar ma bai hutu ba da tsanye ka ko abin da tsanaka zai ka guje ma kai gudun abin da ke hannun mutane sai Allah mutane sun soka da da abu mutane baka ce ba ba ka abu ya ku sai ku sai ya ku yi da kudi ya ku abu da kudi eh ya ku abu da shi adam ko ne so ka tsara mishi wani tsara mishi wani ka zama ka shi da yasa wannan shine magana annabi kan ya karanta da shi abinda Allah ya soka guje ma duniya sai Allah soka guje hannun ta so mun da kenan ana abbi ne ke nema da an ga mishi na san soyayyar Allah da gujin duniya mutane so kaka so abin da gano su ka gujin abin da gano su ka basu kanu sai wanda kuma ruwa ce ta tabbata ne sai bin mata sai wa an sa'ad bin abi waqas qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya Allah sarrafa na biyu ƙasa ke cewa na ji manzana sarrafa ya cewa Allah yana son bawa mai tsoron shi mana mai bin dokokin shi mai bin dokokin shi mai wadatar zuci manzana iya cewa ina magana gina nafs wata wadata da su gina an kasa ta harata walakin gina gina nafs na bita abin da kira wadata da nake magana ba wadata kaya ba ba material ba mai wadata zuci wanda abinda Allah ba shi ya dangana bai da abin da yake hannun wani ko damu da shi ya amsa ya godiya kuma shi ne ba wanda Allah ke so ya ji tsoron Allah kuma yana da wadata ta zuci kuma alhafi ba mai so a san shi ba neman suna ba mai neman suna ba kudin neman gyara alaƙa shi da Allah bai neman shahara shi ne alakafi Allah su irin bawa mai tsoron Allah mai wadata kuma kuma wanda bai neman suna neman shahara akhrajahu muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان صلى الله عليه وسلم يأتي من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه iya daga cikin kyakkyawan musuluncin mutum lahiya lau addinin da musuluncinka ka bar abin da bai shahida ko abin da bai da wata fa'ida gare ka abin da bai taɓa mana baka da wata fa'ida kai shi abin da ba wani amfani zukanka wata abin da bai shahe ka ba kanan ka zama to mai shiga shigula na ce duk abin da ba zai kama fa'ida ba kakka shige shi nuna kula iraka kurin shi ne mai kasu ayyana ya kurin wani shi ne na kasabin salani yake cewa abinda malamin ke cewa hadisai guda hudu wanda ce shi ma'ul khairi fi tsayar ba ta hadisi hadisai hudu su gama dukkan alkhairin duniya na hira guda hudu a ciki akwai wannan da iya kawo man kana yumin billahi wal yawmil akhir falikul khairan aw lismus don wanda ya imani da Allah da ran lahira ya wada alkhairi za ka yi magana ka wada alkhairi ya ci aure ya samu in kuwa ka san abin da zai hudu daga bakin ka ba alkhairi bane ba to kai shi ka huta ko ka wada alkhairi an ba ba alkhairin to ka kwada sharri sai wannan wasu da suna musamman mana yana cin kyakkyawa musulunci mutum barin abin da mana bai ayyana ta ba babu na bashi da wata fa'ida gare ka sai hadisi da wani zuciyar suna ausini ya suna ya ce la taka zau ausini imun wasu ya ce kakai hushi imun wasu ya kakai hushi don shi ne jigon gudun ayin hushi ya buga za ko a zaga kaga ya abu ya lalace daga ya hau yana da namita ko ka hushi ka zamna don hushi ɗabi'a ce yadda yake yaban alkazimin na gaizo lafiya nasu allah ke yaban alkazimin na gaizo ɗan hushi ɗabi'a mutunci to aiki da hushi ka yi magana ko ka buga lokacin duk da ka hushi ka zama to alkazimi na gaisu ka hushi ka sa ka zaga ko ka buga kenan nan kaga baka fice ba shi dan fice baka ba kenan maganar hadisin hushi sai na cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai imani ba sai ya soma dan uwan shi abin da ke soma kan shi na suna da sai su gama aikin alkhairi wannan wannan iya ciki na shiga rushin shiga shigula ka kula da abin da zai amfani sai wannan ruwa ta turmuzi mace hadisi nasa wa an al-miqdam bin ma'ad karim qad qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala bin adam wa'an sharran min madanihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan adam bai cika ba wani makayi abin cikawa mai sharri kamar cikin shi ba a san cika shi full tanki annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bayan haka yake cewa bi haka bin adam ukulatin ko luqaimatin yuqimna salbahu sulbahu yace dan adam abin da ya ishe ka dan abin da zaka ci ɗan lomomi chocolate ko lukumat ɗan lomomi da zaka sa a bakinka yukin musulman wanda za su maganin yunwa kuran kaci kaci kaci jin yanzu ba maganin yunwa kaci yunwa ta kwanta sai sheka cifanka na malatan an haba makawa kana sha'awar cin abin da yawa iya kana sha'awar abu akwai daɗi kana bukatar ka ci ƙara to ce fasulusun da ta'ami duk daɗin shi to kaka wuce sulusun cikinka sulusi ɗaya na abinci ‘yan ciyar ɗaya cikin uku ka sa abincin ka bar ɗaya cikin uku na ruwa ne a sha ruwa sauran kuma sulusun linafsi kuma ka bar kashi ɗaya lumfashi ɗaya hankali ba ka geji ba don wasu kalmar da zai wasu sama sama da kada yana gani ya geji ne don wasu sama da gani don wasu ga wannan matsala ce shi cikin magabata na ga cikin ibn rajab da ke kamta cikin wani likitocin magabata yake cewa duk wannan hadisi ce an bincika duk tushen malatin ɗan adam iya ga geji cikin abinci taka ciki iya sama malatin da yawa da ake fama da shi ya kaji dam suka ce ya ganga kare dam a ka yi ci daidai maganin yunwa don kana bukata ka ci da yawa amma da yawa za ka ci kai huce sulusun cikinka ka ci ga ci ga ruwa kulwo sharabu ku ci ku sha kuma a bar saura a rika don washi hankali ɗaya ba ɗaya daidai shi ne sam zana ce kenan ɗan adam bai cika wani makayi mai shirri a wurin shi ba kamar ciki kenan cika shirri cika ciki shirri ne ka ce wannan kenan wannan cikin mu zana zama kenan ya karantar da mu da haɗari cika ciki illa ce kuma ko a likitan zamanci na zamani duka matsalar guda ce an hana likitance a lahiyance a hana suka ciki da yawa kaji dam ya kaji dam iya sabbin da mulaki da yawa cikin adam na kuma karanta ta nan sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba da komi kenan dai cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam bai cika wani makayi ba mai sharri kamar cikin shi nan kenan cika cike sharri ne kaji ka cika dam babu magana kenan kuma ɗan lomomin ka a shan ruwa ne sauran ruwa ne ɗan lomomin ka wanda za ka sa su maka maganin yunwa an kashi da yawa kai wuce sulusi ɗaya cikin uku na abinci ɗaya cikin uku na ruwa kuma saura da numfashi ne ya kamata mu tsaya allah sai zai su na gaba ɗan wasa wajen ruwa cikin abokan karatu iya zama na idris bai shi lafiya amma da allah sa allah ba shi lafiya da sa ci jarabawa da mu shi ne da mu shi ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف لنا اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف لنا اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف لنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته